أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da karatun da muke a wannan wuri mai albarka in ban manta ba makon da ya gabata mun fara bayani akan ahwalu bina'il fi'lil madi halin da ake gina fi'il madi mun karanta kaida muka ce alfi'il madi shi fi'il madi yubna 'ala al-fath idan za a yi mai wasali asali za a yi mai wasali ne da fataha wasali bisa kenan sai a ce da shi mabniyun alal fathati haka ne ka'idar shi illa idza tasalat bihi wawul jama'a sai dai in wawul jama'a ta hadu da shi to shi ne yaya za a yi fayubna ala dhammi sai a gina shi akan dhamma ma'ana fi'li madi asali harafinsa na ƙarshe wasali bisa ake masa amma in an ka ƙara mai wau ta jama'a sai a yi maharafin ƙarshe ruhu'a abinda ake nuhi in mutum ɗaya ne ya yi abu kana son ka ce ya riga ya yi ko minana harafin ƙarshe wasali bisa za ka yi masa amma in mutane da yawa ne sai ka ɗauko wau don ka nuna jama'a da yawa to wannan wau da take zama madadin jama'a da ya take cin ma wawul jama'a to a wannan wuri sai ka canza maharafin ƙarshe wasali daga fataha ya koma ruhu'a menene dalili dalili saboda wannan wawun da an ka samu sa amma inda za a cire wawun ɗin nan yana nan da asalin wasalin shi na bisa mu ɗauki misali fili madi wanda an riga an aikata aikin ga misalin da muke yi nan shine ta misalin da muke yi a nan bismillah a kawo min fi'ili na mari wani aiki wanda an riga an yi kataba ya za mu fassara shi da hausa ban ji ba aikin ya faru ko bai faru ba kataba fi'ili mari ne to inda bai haɗu da komi a nan ba kusan ba'un inda ba a ƙara komi gaban ba'un ba to ba'un wasali bisa za ta ɗauka bayan ka tabawa jalasa jalasa a fassara shi da hausa aiki ne da ya wuce ko ba aiki ba ne shi ne filimadin gaban sinun an ƙara wani harfi ko ba a ƙara ba inda babu komi wasu libis za a yi masinu mu ƙara guda daraba ko ya buga ƙarshen harafin ƙarshe ba shine ba'un ba haka za a barin wasu shi inda ba a samu komi ba mala ya ce fili madi yubuna alal fatahati fi'ili ma dai ana gina shi ne akan fata abinda ake nuni da mun ce kai da irabin wannan ya za ka da irabin shi sai ka ce misali nan sai ka ce kataba ana tare da ne ko fi'ilu madin mabaniyun alal fatahati jalasa fi'ilu madin mabaniyun alal fatahati daraba fi'ilu madin mabaniyun alal fatahati shi haka yake shi ma da yace illa idza tasalat bi wawul jamaa sai dai in wawun ta jamaa ta hadu da shi kun gane wawul jamaa Eh, sai mu rubuta wannan kataba ɗinmu nan ba ga kataba nan gaba sai mu yi haka ba ga jalasa nan gaba sai mu ƙara wau kaga ɗaya biyu uku hudu ko ba haka ba ne ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku hudu ɗaya biyu uku ko ba haka ba ne mu dawo na nan ga kagan ka dibi wasali nan wurin ɗaya biyu uku ko ba haka ba ne amma nan ɗaya biyu uku hudu yanzu shi fili mari da yake nan nan ma shi ne abinda abbanbancin wanga da wanga wanga an ƙara mai wau ita waggawau me sunanta sunanta wawul jama'a me yasa ake ce mata wawul jama'a dan tana nuni ne akan jama'a ya za mu gane haka ya karanta shi kadai ne ya rubuta shi kadai ne amma yanzu sun rubuta jama'a ne ko mutum guda da me an ka gane jama'a ne saboda wagawau tana indiken mutane da yawa nan shi kadai ne amma nan da yawa ne me yasa waggawau da an ka ƙara nan ma guda ne nan ma da an ƙara wau to sai an ka ce in an ka ƙara waggawau maimakon fi'ili ma dai a ƙarshe ya ɗauki wasu libisa to ruha zai ɗauka harafi na kusan wawun ruha zai ɗauka kinan mun ka ɗauko wasalinmu na kablasan yana nan wasalinmu na ta'un yana nan amma wasali na bawon yana canza ko bai canzawa me zai ɗauka don mu saboda mi to shi ne sai ka ce fi'ilu ma'adin nan mabuni alama za nan kuma mabuni alama za to nan sai kai shu amma da in ka ce mabuni alama sai ka haɗi don mi sai ka ce littisalihi biwa wuli jama'a fi'ilu ma'adin mabuniyun aladonmi littisalihi biwa wuli jama'a amma nan ga fi'ilu ma'adin mabuni alafitati yadda mun kai wannan shi ma haka za mu yi nan ja la muna ce a sa ko su jala su mu yi da irabe wannan filo malin mabani alal maza amma nan jala su filo malin mabani ala maza alal dombi ko littisalihe yawon jama'a daraba filo malin ko mabani ala maza amma nan da ra bu mabani alama za littisalihi biyawar jama'a to abin tambaya in ana tare da ni nan gurin kalma nawa ne a ba harafi ba kalma kalma daya nan kalma nawa ne nan kalma nawa ne amma nan kalma nawa ne to shine aka son ka bambanta shi fi limadi bakin wawa ya ƙare nan ma kalma nawa ne bakin sinun nan fi limadi ya ƙare nan kalma nawa ne daidai ina fi limadi ya ƙare babu kenan nan fi limadi filis wawil jama'a ne kenan da ka kalli wannan ka san ba kalma guda ba ne kalma biyu ne yanzu in ka dibe nan kai nawa aggare ne a abi kama ga wani akwai na ɗahi akwai wanda an na asali to shi ma wanga ga na asali wanga ɗawa shi na an kai amma a ido in ka kalla zai baka kalma guda ne ko biyu a ido guda ko ba haka ba ne amma in ka komo a asali guda an ɗawa ta ne to shi ne yake son ya nuna mana mu ci gaba a buɗe ƙa'ida alfilul madi yubna alal fatihi ko fili madi ana gina shi ne akan fata in za ka yi dabi kawai sai ce fili madi mabni alal fatati illa idza tasalat bihi wawul jama'a sai fa in wawul jama'a ta hadu da shi kamar nan to in wawul jama'a ta hadu da shi ya za a yi fa yubna alal dammi sai a gina shi akan damma qara'u fi'l madi mabni ala dam jalasu fi limadin mabni ala dammi ko ina an ka kawo mashi aw ittasalat bihi ta'u mutaharrika ko kuma in ta'ul mutaharrika ta hadu da shi aw nunun niswa ko nunun na mata aw na addalati ala alfa'il ko na da ke nuni akan fa'ili fayubuna ala sukuni to za a gina shi ne alasukuni abu nawa ya faɗa muna uku ta'ul mutahadaka ɗai ko nunun nishuwa nawa kenan na adarsa alfa nawa kenan uku ga misalin nanin ga ku kawo min wani fili madi wanda ba wa'in gaba kara ko kuna tare da ni rubuta kara ko to sai in yi haka ana tare da ni karanta mana harko ai min lairabin shi lairabi fi'il madin mabni al-fatat haka na za a ce in ce ai min lairabin shi sai ka ce qara'a fi'il madin mabni al-fatat to a karanta in ja amma mai ta karatu ko bambanta ku karanta sai ku ce qara'a sai ku shirin ku in ce to ku min lairabin shi sai ku ce fi'il madin mabni al-fatat ba tambaya biyu ba to shi kenan to a karanta in ja ban ji ba to a yi la'iramin shi to shi kenan sai mala ya ce shi fi'ili madina in ya haɗu da ta harafin ƙarshe maimakon aimai wasu libis to harafin ƙarshe ɗaure shi za a yi amma wace irin ta'un ta mai moci ba ta ɗaurarra ba yanzu sai in yi haka ƙa a karanta in ji ban ji ba ban ji ba kalma guda ce ko bi kalma guda ce ko bi ina fi ilimarin yake bakin ɗauri wagga kenan ɗan ɗawa tana an kai to mu yo gaba ƙa ra ta a karanta in ji ban ji ba ina bakin fi'ili mari bakin nan ga ko wagga dawa tana an kai amma da wasalin wagga da wasalin wagga daina to wanga wasali ba shi zaka aiki da shi ba ya zama dai ta'un din tana motsi ba daura take ba matso gaba ka ra a karanta in ji ban ji ba ina ƙarshen fi'ili mali ba ga ta'un gaba kenan su ta'un masu motsi guda uku suke ko dai ta ta motsa da ruhu'a ko ta ta motsa da wasali ƙasa ko ta ta motsa da wasali bisa shi dai fi'ili mali ba ruwan shi da abin da ta motsa ɗauri zai ɗauka saboda ta zo kusa da shi an gane lissafin? to ban tammaha inda inda naka tammaha da na ɗauke kiran na ko ba haka wani amma ku dibi wani abin mamaki an dibi rubutun wadda ta mi a gare ta to inda ɗauri garat to shi fi limari sai shi harka shi sai a yi haka a karanta a hausa ramin da hausa namiji ko mace ita mace ko fi'ili ba ta iya ɗaurewa ɗaure na yake kenan an ka ce qara'at fi'l madin in zaka yi da irabi shi mabni ala fatati kawai jalasat ta zamna fi'l madin mabni ala maza amma in dai ta motsi take yi to shi fi'l madi daurewa ake yi shi yasa ma la yace aw ittasalat bihi ta'ul mutaharrika to wa'in ga sune ta'ul mutaharrika kina ta'ul mai motsi kala nawa suke ko dai ta motsa da ruha ko ko ta motsa da wasali kasa ko ko ta motsa da wasali bisa sunan ta dai ta'ul mutaharrika yanzu na in mun ka ce ku ne irabin wanga qara'a ai min li irabin shi mabni ala fatati to ai min li irabin wannan qara'at to ku kula ku saurara mabuni al-sukun ko limaza yawwa ai mun wannan qira'ata litisalihi da ta'il mutaharrika shi ma nan ga fi'il madi mabuni al-sukun litisalihi duka da rabin guda ne kai dai abin da zaka la'akari wannan ta'un tana da wasali budadde ko ba ta da inda tana da wasali budadde to fili ma dai daure shi ake wuri nawa dan da wagga da wagga duk gudana duk sunanta ta'un mutaharrika kenan fili ma dai ko dai zama bani alal fatahati in bai hadu da komai ba ko ko ma bani alal dammi in ya hadu da wawul jama'a ko ba haka bane ko ma bani alal sukuni in ya hadu da menene ta'ul mutaharrika to mu ci gaba abu da ka'ida mu gani aw menene aw nunu aw nunun niswa ko ba haka bane to akan wani fili ma dai hmm akhadha a dhahaba dukkan yana ko a an ga akhadha ko za to ai mil irabin akhadha me za mu ce yayi zahaba fili menene mabaniyun to sai an kai haka an ƙara nungura ko ba ƙara ba ita wa nunu ita ake ce ma nunun ta mata nunun ta mata nunun ta mata mana in kana son ka nuna ma mai sauraron ka kana magana da mataye ne sai ka sa nun guda sai ka sa mene ne to nun guda ta mata in kasata cikin fi'il madin shi ma nan harafin ƙarshe na kusa da ita ɗaure shi ake yi kina yanzu na in muka ce a karanta muna wannan ana canza wasali na wani harafi ko ba a canzawa wani harafi za a canza ma wasali zalumi za a yi mata saboda mi kenan a khazna a karanta yanzu kalma guda ce ko biyu biyu ce akwai fili mali ciki akwai nunun nasiwa ciki to ya za a yi mu gane fi'ili mali bakin wasannin da ya ɗauki ɗauri mun hidda mali abinda zai sauro nunun nasiwa ne kinan mun ka tashi da sai mu ce akhadna sai mu ce akhad fi'il madin mabni ala madha ala sukun limadha littisalihi bi nunin niswa haka ma zahaba yayi amma inda an ka sa wagga to wanga sai a daure shi eh ban ji ba a hausa ramin ban ji ba da hausa zahabna sun yi menene susuwa mitsa ka gane mata ne saboda nun guda dan yanzu ina ce zahabu sun yi menene suwa mitsa ka ce maza ne saboda wawon amma ni ce zahabna sun tahi suwa missa kace mata ne to in kana son ka nuna maza na son ka tahi sai ka ce da shi mabuni ala dhammi dan wawul jama'a zaka sa in kana son ka nuna mata na son ka ta yi sai ka ɗaure shi don ka nuna mata na son ka ta yi kun gane ko su yan mai da abu bayana wani lokaci amma ba ko da yaushe ba don gani a khazna kalma nawa ne a khaz fi'il madi mabni al sukun ittisali bi maza zahabna zahab fi'il madi mabni ala maza limaza to Allah saboda ce yau da yawa na ga muna magana da su yau na rance da ana tare da jama'a Allah ka sa muna albarka to shi yasa nake ce muna mu daina tsoro kana tangal tangal wata rana sai ka tsaya abin fa kamar rezo na da rezon ya bude sai kaga ana ta yi da kai bayan ma sai ka dawo ka samu Allah ta siya mana da yawa wanda bai zamna aka koya mai irin wanga karatu ba in ya kalli wa ga kalma a ido dan Allah zai dibe ta a matsayin kalma guda ne ko kalma biyu amma yanzu kai da kai karatu da ka kalla ko a wasu rama ba kalma nawa na zaka mutu hukunci karatu bai albarka ba alhamdulillah ko ba haka bane haka sauran suke mu gusa gaba awa menene auna addalatu alal fa'il kun san nadin nan kun fahimta wasa tana ɗaukan ma'anoni da dama tana ɗaukan ma'anan maf'ulun bihi tana ɗaukan ma'ana na jarowar majuru tana ɗaukan ruhu a ko ba haka ba ne ku bari abin nan nan ga a ba shari'a za a yi ba mala yakubu mitsashe ka kallon nan ga eh ai ana kai gare da gansu mala yakubu yanzu nan kalma nawa ne nan ma kalma nawa ne mala almari nan kalma nawa ne a ba kai ba kai ka ba da taka amsa mala almari kalma nawa ne nan nan ma kalma nawa ne a kalma nawa na kalma ɗaya ce kun gani retar ya yi ko sun sani in ba a hawaice musu ba su gane a gesa in dai ba uzuri ya kai uzuri ba ka a fara karatu ban da kai yanzu don ku ji haushi in an tashi ku tambayi ɗalibai mu ji gaba da karatu ta sai mara ya ce auna ko auna addalati alal fa'ili ko kuma na addalati alal fa'ili ma'ana ita na akwai addala alal maf'ul bihi akwai addala alal jar wal majrur akwai mai akwai addala ta alal fa'il kala uku suke to shi fi'ili ma dai inda yake zuwa mabni alal sukun in ya hadu da na addala ta alal fa'il jama'a wanga an gane gurgudo to bari a goge shi ai zaman ka ka huta ai cikin aiki na ka muna cikin misali babu komai Allah baka lada ku kamin wani fili ma dai kowane iri ne akala akawo ne shariba ko a ƙara guda zahaba ko kai dai kana son zahaban ko ina baka tayakun baka zahaba ta yanzu wanga duk yana nuni ne akan mutum guda akala ya yi menene ya ci shariba ya yi menene zahaba ya menene to yanzu in kana son ka ce shan da muna an kai cin da muna an kai tahiyar da muna an kai kawai abin fi sauƙi nun guda da alif ɗaya za ka ƙara sai ka yi haka ba ga nun guda ga alif ba nunun fataha alif maddi to ita kace ma na addalat al-fa'il to in ya hadu da na addalat al-fa'il sai a daure shi haka a karanta mu je akalna kai ka san dami an ka daure shi wagalamun kai ka san dami ta canza daga fata ta dauki wannan inda za a tambaye kamar sai ka bada amsa ko ba haka bane sai ka ce na akala fi'il madi ne mabni ala fatati amma na akala fi'il madi ne mabni ala sukun dittisalihi bin na addalata ala fa'il kai bari mu karanta ta ne inda karanta a karanta akal fi'il madin mabniyun ala sukuni لاتصاله بالنا الدالة على الفاعل kun ji abin da yasa in za mu fassara shi da hausa yi za mu ce mun ci ko kenan akala ya ci shi kadai amma akalna mun yi menene mike presentate din mu anan gata na haka ma shariba ko sai mu yi haka mu ce ko ba haka ba to an ce kai da irabin shi ni za ka cewa ku kula da kyau don ku ƙara zama da kyau hankalinku a kwance da an ci ma kai da irabi sai ka ce sharif sai ka tsaya a nan da ka ce sharif ka tsaya shi mai saurari ya san wanga ya gane ka fahimta wasa kana son ka nuna wa mai jin ka kai ka san ba kalma guda ba ce to bari ka yi su guda guda yanzu ku da kuka zo retar kalma biyu ne ga wannan ga wanga ke wannan wannan ƙara tana an kai kenan ga bakin fi'li madi nan sharib fi'li madin mabni al sukun an ƙare shi to amma missa ya zama mabni al sukun littisali bin na addalata al fa'il haka ma mun ka dauko wannan ya tahi shi kadai ko to sai ya zama mu da yawa mun ka tai ko ba haka bane sai ka ce zahab fi'li madin babni al-sukuni littisalihi bin na adarta al-fa'il jama'a an gane wannan to Allah ya samu dace ku ji wani hikima na karatu in mun ka ce qara'a ya zamu da rabin shi fi'li madin mabniyun al-fa'il idan mun ka ce qara'tu ya zamu da rabin shi فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بالتاء بالتاء المتحركه ko kun ga da mun kace da tsari bi tare mutahalaka mun ƙara wani abu gaba ko bamu ƙara ba a'a sai muka tsaya nan da irabin mun ba nan ya tsaya ba haka ma da mun ka zo mun kace ƙara u ya muka da irabin shi fi'lu madin mabani alama za ala dhammi ƙara u مبني على الدم لماذا لاتصاله بواب الجماعه kun ga nan da irabin mai tsaya ko haka ma in mun ka ce qara'na sai mu ce menene fi'l malin mabni ala sukuni littisalihi binna da ta'al ba nan da irabin mai tsaya ba ai da tarkazu ya ina zaka in dai lahiya kalau to ka shawayan in ba lahiya ba kai ta kun gane ko yan ka ce ƙara'ana yan ka ce ƙara'ana ƙara'ana ko fi'il madi mabni ala maza littisalihi bi maza bi nunin niswa da irabin ba mu nan ya tsaya ba to kun ga bu mu da irabin ta'ul mutaharrika ba bu mu da irabin wawul jama'a ba bu mu da irabin na adarta alfa'il ba bu mu da irabin ta'il mutaharrika ba kun gane lissahin su yanzu mun aje shi mi ake so wancan da mun kai mu rike shi an mun zo dan gaba kadan su ma sai mu hada da su sai an kai mu mutum da irabi wannan ka kare sai ka zo kai mai kaci kace da wannan a ba malam duka za mu yi bayani akan su mu kaida akwai sara ko ta kare in ta kare mu karanta al'amsila nunun ba yauwa shi yasa na ce shi yanzu an ajiye mana shi gaba shi yasa dubu mu taba shi shi ma yana da nashi na irabi yanzu in ka rike wancan in an ka kara ma wancan sai shi ma saukin rikewa a insha Allah rike a gai to gudu ba ku gani al'amsira wanda ya kawo ishtaddal menene ban ji ba kun ga sanyi ya yi tsanani dala mai tsananta wane ne ya aikin sanyi ba shine fa'ili ba kenan ishtaddal bardu muna bardu muna da kalma biyu ishtadda fi'ili ne wani irin fi'ili mabani alama za shikenan albardu ya zama ne fa'ilun marfu'un kaga muna da sije muna da obje istaddal bardu fi'il madi wancan shi kuma fa'ilun marfu'un haka ma saral gubaru a karanta anji me ma'anar shi da Hausa ƙura ta tashi akwai shi cikin alƙurani ko fa athar nabihi me an naqa'u ƙura ko to kenan tsara nan ya zan fi'li mare kenan tsara fi'li mare sai ce mabni al fatati al ghabaru fa'ilun marfu'un to mu ƙara gaba nazala al mataru ko ruwa ya sauka نزل فعل ماضي مبني على الفتحة المطر فاعل مرفوع نن كلمومين ga uku ishtadda nazala eh tara eh sara ba guda uku ba dukan su fi'il madi ne mabni ala fatahati to mu ci gaba al auladu laibu yara sun yi wasa suna da yawa ko ba su da yawa al auladu suna ne ko ba suna bane in suna ya zo farkon jumla ya ake da irabin shi mahol muftada to yanzu al'auladu ba isimi ba ne kawai za ka da irabi sai ka tuna waccan ƙari sai ka ce al'auladu muftada wa marfum ana tare da ni to la'ibu ku za ku da irabi abinku la'ibu fa'ilu menene la'ibu fi'lu madi ehe ehe mabniyu ala dhammi biwab aljamaa laibu fi'lu madi mabniyun ala dhammi ko litisalihi biwab aljamaa to mu ci gaba al'ummalu arrijalu safaru mazaje sun yi tahiya mazaje suna ne ko ba suna bane fi awwalil jumla mi zai zama mubtada'un marfu'un safaru fili menene ehe amma bini alama za ala dammi limadha ittisalihi bi wawil jama'a al ummalu ta'ibu ma'aikata sun gaji al ummalu ko ma'aikata ta'ibu sun gaji al ummalu suna ne ko shi da mubtada'un مرفوع تعب فعل منين مبني لماذا يا الجماعه sai mu je gaba fatahtul ba ko na tsallake nan ne ko fatahtul baba ana tare da ni ko ta wannan nasir fi limanin ne fatahatu kalma nawa ne kun cincinci ai muku bulala wata tambaye ku malala an kai ma tambaya saboda a kara mai guzari ko ba gaba malin nasu da fatahatu kalma nawa ne da wacce da wacce eh malam nasiru ehe ina da yake gashin na bakwai na bakwai maza tare da ni ko na'am ci gaba eh kalma nawa na aka so a hissuwa kenan tukuna kalma nawa ne da wacce da wacce idan ina sun nan da inda wagga ina bulala rowa ta ne diwo fatah kalma ce ta'un kalma ce game suna an kai a zahiri in ka gansu in ka ga fatah sai ka aza kalma guda ce alhali biyu ne kenan za ka da ka ce fatah fi limadin mabni ala sukuni limada littisali bi ta ilmu ta an gane wannan ko to shi kenan ina na mutum albaba mafulun bi masubun ko fatahtu sai dan fatahtu fatah fi'l madi mabni al sukun litisali bi ta'il mutaharrika albaba mafulun bihi mansubun inda kohar ita an ka bude kun gane ko na mu ci gaba na tabki kwallo ka fahimta wasa na haɗu da ita na tafke ta ko menene za a cewa sai zama talaqaf tu sai zama talaqaf bakin kalmar kenan bakin fi'li mali kenan talaqaf fi'li mali mabniun al sukun limadha bital mutahazzika al qurata maf'ulun bihi mansubun akhadhtu ja'izatan na karbe sakamako ko kace kyauta akhadhtu sai zama akhadh fi'lun madin ko mabni ala maza liittisalihi bi ta'il mutaharrika ja'izatan maf'ulun bihi maf'ulun bihi mansub sadaqta fi qawlika kai gaskiya a cikin zancenka kun ga abu mai sauki ko sadaq fi'l madin mabni ala sukun ko at-ta'u ta'ul mutaharrika fi wani harafi ne qawlu eh ƙaulu ko za a sha ko ƙauli don me ya zama ƙauli ba ƙauli ba saboda fi majarurin bifi kenan waho mudafin alkafu mudafin ilahi yawa masha Allah adalta fi hukumika ka yi adalci a cikin hukuncinka adal fi limanin mabaniyun ala sukuni ittisali bi ta'il mutaharrika fi harfi menene hukmi isim majarurin فهو مضاف الكاف مضاف اليه احسنت الى الناس ka kyautatawa mutane ahsan fi'l ma'adin mabni ala madha ittisalihi bi ta'il mutaharrik ila annasi ism majrur bi ila albanatu ta'allamna alhiyakata ko yara mata sun koyi dinki ko kuma abin da ya shafi ayyuka na hannu sai zamanto albanatu muftada ta'allamna wani irin fi'ili ne mabaniyun littisalihi dinunun niswa alhiyakata maf'ulun bihi maf'ulun bihi masu al'ummahatu at'amna auladahunna iyaye mata sun ciyar da ƴaƴayensu al'ummahatu mubtada marfu'un at'amna fi'lu malin mabniyun ala sukun لاتصاله بنون النسوة أولاد مفعول به منصوب هو مضاف هن مضاف إليه الفتيات رتبنا المائدة كو kamar ‘yan mata matasa ‘yan mata sun shirya wurin cin abinci inda yake kalmar ma'ida tana da ma'anoni dai da dama abincin kanshi yana zama ma'ida wurin cin abinci yana zama ma'ida an fahimci hausan abinda mu muke so mu fito da shi alfatiyatu mubtada rattabna fi'l madin mabni ala sukuni litisali bi nunin niswa almaidatu maf'ul bi mansub kharajna ila alhuquli mun fita zuwa gonaki gonaki daji wuri mai ciyayi da sauransu sai ka ce kharajna fi'l madin mabni ala sukun litisali bi na dalt alfa'il ila harfi jarri alhuquli ismu jarrun bi ila istanshaqna al-hawa an-naqiyya mun shaqi iska mai tatacce iska mai dadi mun shaqi iska mai dadi istanshaqna fi'l madin mabni ala sukun littisalihi bi menene bi ta'il mutaharrik bin na'dat al-fa'il al-hawa maf'ul bi mansubun an-naqiyya wa huwa al-man'ut an-naqiyya na'at fadafna al-azhara mun tsinki faranni قذفنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بالنا دالت على الفاعل الأزهار مفعول به منصوب الله ya samu dace akwai lokaci da nawa kuke sallah wanne sun koyi 'yan mata ƙanana kamar aikin hannu wasu suna fusa shi da kama ɗinki ko abin da ya kama da wani da hmm? to mu karanta bahasin wannan ko mu shiga wancan littafi eh a ba a dawa mu buɗo wancan Mm, haka ne ku buɗo wancan mu samu ɗan taɓa eh annaƙi na gane nafi ba nafi ba ne naƙi naƙi safi duka suna ha- shiga da juna sai dai wancan ana amfani da shi wajen abin da yake eh, ana taba shi wancan kuma eh, inda su ana iya kaiwa gare su kuma kana iya ka canza to jama'a ku bude mu gani babu lokaci ranar nan mun fara bayani akan wannan bawan Allah mala yake cewa falmutanabbi la yara al-humma ar-raji'at kama yara hal atibba'u shi mutanabbi baya ganin zazzabin da ke dawo a jikin mutum kamar yadda likitoci suke ganin zazzabi su likitoci suna ganin zazzabi asaran lejarafim tasiri ne wani alamu ne na ƙwayoyin cuta da ke shiga likitoci suna ganin abin da ke kawo zazzabi ƙwayoyin cuta ne an fahimci hausa na'am muna tare da ku ina da tayan ku kun bude ta shi kenan mu ci gaba a mu ci gaba asarar jarathim ya ce ala'an gurabu ne na ƙwayoyin cuta ta dukulu fil jism da take shiga a cikin jikin mutum fatarfa hararatahu sai ta ƙara zahin jiki wata sabbibu ri'ida wa ƙash'arira sai ta sabbaban ma mutum ma'amana makarkata da kuma abin nan duk da kusan ma'ana guda ne ta sa mutum karma a'a jikin ya yi zahi kuma sai mutum shiga yana ka- karma karkarwa eh karkarwa da zabura duka yana shiga hatta idza faragat nawbatuha har yayin da ita zazzabin ta ƙare saka wa'annan cututtukan nata ta ƙara aikin da take yi ta sabbabal jisma alaƙan sai ta haifar ma jiki da zubo da zuha kamar yanzu mutum ya sha magani da ya yi zuha sai a ce zazzabi ya safka gare shi ولكنه يصورها كما تراها في الأبيات الآتية amma shi wannan mawaki yana suranta zazzabi kamar yadda za a gani a cikin wayannan baitutuka masu zuwa yake cewa za'irati ka annabiha haya'un wannan da take kamin ziyara ka ce dai kumya ne da ita falaita tazuru illa fi zalami wai ba ta kamin ziyara sai cikin duhu yana magana ne da zazzabi zazzabi ba ta kawo abin nan ko ya zama to wani lokaci ta kawo mai ziyara kamar dai mai jin kunya alhali kun ba ta jin kunya badartu lahal matarif wal hashaya mala yace na shimfida mata shin hidu matarif kama a ce rida zannuwa wal hashaya jam'i ne na hashiya shi ma dai shin hida ne nau'i ne na shin hida to badartu lahal matarif wal hashaya na shimfida mata shin hidu da zannuwa da abin da ya kama da wannan fa'afata amma sai ta tunkuɗe su ta watsar da duka wannan shinhiɗa wa ba ta fi izami ta kwana a cikin ƙashin jikina fatusihu haka ne ko?